ni mutum ne irinku ana yi mini wahayi abin da ya bambanta ni da ku ana yi mini wahayi cewa abun bautar ku abun bauta ne guda ɗaya ku tsayu ga bauta zuwa gare shi shi kaɗai ku kuma doge ku ɗore akan bauta masa shi kaɗai ku nemi gafararsa al'imamul mawardi a shafi'i Allah ya masa rahama ya ce faɗin Allah maɗaukakin sarki innan ladina ƙalu rabbun Allah sun mastaƙamu cikin wannan aya ko cikin wannan batu akwai waɗansu fiskoki guda biyar fiska ta farko Allah maɗaukakin sarki da ya ce lallai waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah sannan suka tsayu to yana nufin suka tsayu akan Allah shine ubangijinsu shi kaɗai shi ya halicce su shi ya halicci ayyukansu shi ya halicci rayuwarsu shi ya halicci bukatun rayuwarsu shi kadai ba shi da abokin tarayya sun tsayu akan wannan ba sa gardama ba sa kokanto sannan na biyu sun tsayu sun daidaitu sun gamsu sun kuma dore akan yi masa da'a da kuma sauke wajibin da ya dora musu ba sa fashi ba sa raki ba sa kasala ba sa gwiwa ƙasa sannan na uku sun tsayu sun kafu akan tsarkake masa addini da kuma ɗorewa akan neman ilimin sanin wannan addinin har zuwa bakin mutuwa in mutum ya nemi addinin musulunci har ya mutu ba zai kure addinin musulunci ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fa tuba lil ghuraba addinin musulunci bakon addini ya fara da bakunta sannan haka zai kare a cikin bakunta kullun sabon lamari ne a cikin sa suka dore akan addini da kuma neman ilimi a cikin addinin ba a gamawa ba a sauka ba a fita ba a bada certificate sannan na hudu suka tsaya suka doge suka dage cikin ayyukansu irin yadda suka dage akan harsunansu gabbansu ba sa saba wa harshensu harshensu ba ya saba wa gabbansu ba sa faɗi su aikata saɓanin abin da suka faɗa sun doge akan aiki irin yadda suka doge akan harshe sannan na biyar sun doge sun dore a sirrance sun dore a sirrance sun dore a bayyane kamar yadda suka dore a sirrance sun dore a sirrance kamar da suka dore a bayyane ma'ana ba addinin su kadai addini cikin jama'a ba suna bautawa Allah har a tsakaninsu da shi suna bautawa Allah har a sirrin da ke tsakaninsu da shi sallar su ba ta cikin jama'a kadai suke ba azuminsu ba na sanin jama'a kaɗai suke ba sadakarsu ba na sanin jama'a kaɗai suke ba dukkan abin da za su yi na zikiri ko karatun alƙur'ani ko wani aikin lada ba na ganin jama'a kaɗai suke ba suna da keɓantacce na tsakaninsu da ubangijinsu sun ɗore akan wannan ma irin yadda suka ɗore akan waccan da suke a cikin jama'a saboda tabbacin yaƙinin da ke tsakaninsu da ubangijinsu ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa su ne waɗanda suka dace da tarayya da Allah ba sa rabuwa da Allah mabuwayi maɗaukaki su ne waɗanda suke tarayya da masu haƙuri kuma su ne waɗanda suka yi jihadi suka yi jihadi saboda Allah yadda ya kamata a yi jihadi sannan su ne waɗanda Allah ya keɓe su da shiriyarsa bai ba wasu su irin wannan ba mata ba su haifa ba mata ba za su taɓa haifa ba wanda ya tsayu ga Allah yana mai tsarkake addini wanda ya tsayu ga Allah yana mai wa Allah gaskiya wanda ya tsayu ga Allah yana mai haƙuri da bauta wa Allah da abin da Allah ya ɗora masa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sauke farali har sai da nafila ta zame masa ƙari ya sauke farali sauke wanda ba abinsa bashi babu tawaya babu gibi har sai da nafila ta zame masa ƙari ba gyaran tawayar farali ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tsayuwa akan nafila har sai da kafafunsa suka kumbura annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumi yayi azumi har sai da aka ce ba za ka sha bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane lokaci bakinsa danye yake harshensa danye yake da ambaton Allah subhanahu wataala tare da haka annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi yana tuba wa Allah a yini guda sama da sau 70 ne rantsuwa ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa ni da kuke gani ina yi wa Allah tuba a rana sama da sau saba'in annabi sallallahu alaihi wasallama idan nafila ta kufce masa rama ta yake annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi idan zai yi addu'a yana matsawa ubangijinsa yakan daga hannayensa biyu masu albarka sama yana roƙon Allah yana jijjigawa har sai an ga hasken hammatarsa mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallama idan za a fita jihadi ba aikawa yake ba ba turawa yake ba da shi ake tafiya sannan shine ala maqdamatil jaysh shine akan gaban runduna idan za a tafi yaki annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi ya ma'aikin Allah kana matsawa kanka alhalin Allah ya gafarta maka abin da ka aikata na laifi in ma ka yi har ma wanda baka aikata ba ba za ka haƙura ba sallallahu alaihi wasallama sai ya ce afala akunu abdan shakura ba kwa san na zama bawa mai godiyar Allah wato duk abin da yake yi na wahal da kansa wajen bautawa Allah madaukakin sarki a cikin godiya yake sannan idan an tambaye ka dangane da kyawawan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladubbansa da sanin ya kamatansa alƙur'ani shine misalinsa Allah maɗaukaki sarki ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kyakkyawan halinka girmansa ya kai girma a cikin alƙur'ani annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi idan an zo fagen tsoron Allah ya fi dukkan mutane har annabawan da suka shuɗe tsoron Allah ya fi dukkan halittun Allah taka tsantsan da al'amarin ubangijinsa saboda tsoron Allah saboda taka tsantsan da ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ga hadari ko ruwan sama hankalinsa tashi yake annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi idan rana ta kisfe rana ta kamu ko wata ya jinya sai ya ruga zuwa sallah hankalinsa sai ya tashi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi baya samun kwanciyar hankali sai ya ga an yi ruwa an gama ruwa bai yi barna ba iska ba ta yi barna ba al'ummarsa ba ta halaka ba baya barin sallah sai ya ga rana ta warke ko wata ya warke sannan hankalinsa ya kwanta ya ce ba sa yin jinya domin haifuwar wani ko don mutuwar wani idan kun ga haka ku ruga zuwa ga sallah ku yi ta sallah kuna addu'a kar ku bari sai abin da ya same ku ya yaye sallallahu alaihi wasallam baya haƙura sai ya ga an bari tsira da amincin Allah su tabbata gare shi saboda tsoron Allah saboda tsoron abin da ka iya zuwa ya zo afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah sanin Allah yayi shi yasa yafi tsoron Allah sanin Allah yayi shi yasa yafi tsoron Allah Allah yayi tokaciya a cikin Alqur'ani mai girma ku ba kwa shakku ba kwa kokonto hankalin ku kwance ba kwa tsoron kuna cikin wargi wata masifa daga ubangiji ta zo ashe karshen ku ne in yaga hadiri sai yayi tsammanin ko al'umma ce ta zo karshe in yaga iska sai yayi tsammanin ko irin ta adawa ce sai hankalin sa ya tashi sai an bari sannan hankalin sa ya kwanta amma yaya muke yanzu da hadiri yaya muke da iska mai kaya na kokarin tarewa wannan yana kokarin gudu ba mai tunanin cewa azaba ce daga Allah wani kuma yana murna za a samu ruwa gonarsa za ta jike ba wanda yake tunanin Allah zai iya shan mata mu da irin wannan a shafe mu gaba daya saboda karancin sanin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi mu sanin Allah ya fi mu sanin logon Allah to shi yasa ya fi mu tsoron Allah idan an tambaye ka tsantsenin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in junin ka tsantseni ne akan abin da Allah baya so akan abin da Allah ya hana annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah ya haramta masa cin sadaka da shi da iyalan gidansa wata rana sai ya ga jikansa Hassan ya ɗauki dabino ƙwaya ɗaya ya sa a baki yana taunawa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya firgita ya tayar da hankalinsa ya masa tsawa yana kah kah cire cire ya lakato shi ya jefar yace baka sani ba mu ba ma cin sadaka Allah ya hana kana wa abin da Allah ya hana irin wannan kana daga hankalinka kan abin da Allah ya hana irin haka annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi yafi mu kauna Allah yafi mu tsoron Allah kuma da irin wannan yayi wa sahabbansa wasiya su riko da Allah su riko da addinin Allah su kuma dore akan haka bayan ya kasance abin koyi suna gani a gare shi Sufyan ibn Abdullah Thaqafi cikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu yace ya ma'aikin Allah gaya mini wata kalma a musulunci wacce a bayanka ba zan ƙara tambayan wani ba gaya mini abinda in ka gaya min shi ba na bukatar in sake tambaya akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ce na yi imani da Allah kar ka tsaya iya haka sannan ka dore sannan ka dore idan baka dore ba to imanin ka bai dore ba kenan akwai abun kunya ka ce da ai mu ne wa'azi da ku ne wa'azi mu za a gaya wa sallah da ko rumbu ka rike zaka ganna a masallaci mu za a gaya wa makaranta yo ba mu ne muka bude makarantar ba mu za a gaya wa koyarwa da duk islamiyyun garin nan ba a hannun mu suke ba mu za a gaya wa sadaka dan dai ruwa ya daki babban zakara ai da zaran ta canza kala to baka dore akan imani ba kar ka yadda ya fito daga bakinka cewa da ku ne kuke yanzu fa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafe akan imani har mutu akan imani sahabbai sun kafe akan imani har suka mutu akan imani kar ka yadda appointment ya sa ka daina addini kar ka yadda admission na makaranta ya sa ka daina addini kar ka yadda daidaituwar kasuwa ta sa ka daina addini kar ka yadda dan kayan aure ya sa ka daina addini kar ka yadda dan ka hau mota kana tukawa ya sa ka daina addini kar ka yadda kar ka yadda kar ka yadda ka shiga cikin wata harguwa ko wata hayaniya ko wani abin da kake ka irga shi a matsayin ci gaba na rayuwa ya sa ka daina addini ka shiga abu kul amantu billahi sun mustaqim ka ce nayi imani da Allah sannan ka tsaya kan kafafunka annan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana hana sahabbansa katsewa daga abin da suka fara na ibada wata rana Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mini ka ga Abdullahi kar ka zama irin wane a hirɗinka kar ka zama irin wane ya abdallah la takun misla fulanin kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl kar ka zama irin wane da yana qiyamul layl ya bari abin tausayi kar ka zama irin wane da yana qiyamul layl ya bari duk wanda ya riko da addini jiya yau ya bari to ya halaka saboda me saboda yau ne kwanansa ya kare ai ji yana da sauran yau amma da yau ta zo kwanansa ya tafi kana ƙara rauni kana ƙara nufatan lahira kana kuma lalacewa kana barin addini da yana ƙiyamun laili sai ya bar ƙiyamun laili ta karka zama irinsa lallai ya ku ‘yan uwana musulmi kafuwa akan addini da ɗorewa akan yi wa Allah ɗa'a al'amari ne mai girman gaske shirya ce babba gafara Allah ce rahama Allah ce karamci ce daga Allah yaddar Allah ne daga cikin mafi girman amfanin ɗorewa akan addini idan mutum ya zo mutuwa Allah zai aiko masa mala'ikun rahama za su zo suna yi masa annashuwa da walwala da kewa suna yi masa albishir da gidan aljanna kuma suna gaya masa bayan ka mutu babu tsoro kuma in ka bar duniya ba komai baka bar kayan bakin ciki ba sannan mu haɗa a can a can mu ne waliyanka duk alkawarin da Allah ya yi maka Allah zai cika maka duk abin da ranka yake so za ka samu sannan wuya ne ka kira za a kama ka kafin ya mutu mala'iku su yi masa wannan albishir albishirin ka duniya da lahira saboda ya ɗore akan addini ya mutu akan addini da wannan ne sahabbai suka samu yardar Allah da wannan ne sahabbai suka suka san matsayi suka yi fice suka rabauta da yardar Allah da natsuwa suka samu buɗi da ganima wannan ita ce sunnar Allah a cikin bayansa duk wanda yi wa Allah gaskiya Allah zai masa gaskiya ubangiji ta'ala ya ce wadda duk ya yi imani wadda ya aiki na kwarai daga cikin maza da mata alhalin yana mumini Allah ya ce wallahi za mu raya shi rayuwa mai daɗi ba dai rayuwa mai daɗi kake so ba Allah ce duk wanda ya yi aiki na kwarai ko namiji ko mace tare da imani yace wallahi inji Allah fala wallahi nuhyiyannahu hayatan tayyiba wallahi da mai masa rayuwa mai daɗi sau da yawa bukatun bukatunka kana barin su a cikin bautar Allah ka tafi kana neman farin ciki baka salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana neman biyan bukata wani tuni ya tsira ya samu cikin istighfari kana neman yayewar damuwa da bakin ciki wani tuni ya yaye da karatun alkur'ani ba ka yi ba ka yi sallah ba ba karanta alkur'ani ba ba ka yi zikiri ba ba ka bauta wa Allah ta kowace fiska ba ka damu da hargo rayuwar duniya ka shagala ka gafala ka sa buri a cikin a cikin zuciyarka baka koma zuwa ga Allah ba dole bakin ciki ya maka yawa to duniya ba a samun abin da ake so imani da Allah shi yake warkar da zuciya duniya ba ta warkar da zuciya ba wanda ya samu yadda yake so idan da ita ka damu ita ka sani ita kake so kullum kana cikin bakin ciki in Allah kake so da shi ka damu kullum kana cikin farin ciki domin in kai abin da Allah yake so Allah zai buɗa maka kirjinka sirru ne zuciya ruhi sirru ne daga Allah subhanahu wataala wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah madaukakin sarki yace kuma dukkan wanda yayi aiki na kwarai yana mai imani bayan mun raya shi rayuwa daddada rayuwa mai kyau sannan wallahi za mu saka masa da sakamako da mafi kyan aikin da yayi za mu saka musu da sakayyar mafi kyan aikin da suka yi Allah ya ƙara muku karamci bayan Allah lalle mumini mai tsoron Allah mai biyayya masu hikima suka ce yana da alamomi irin na dutse yana da alamomi irin na jabal irin na rock katon dutse wanda zafi baya narkar da shi duk tsananin zafin rana baya narkar da dutse sannan duk tsananin sanyi da hunturu da kankara da hazo baya daskarar da dutse sannan kuma duk ƙarfin iska ba ta tunkuɗe dutse sannan duk ƙarfin ruwa baya tafiya da dutse mumini na kwarai wanda ya tsaya akan addininsa kamar haka yake kar wata guguwa ta rayuwa ta tafi da kai kar wata iska ta siyasa ko ta boko ko ta sana'a ko ta wurin aiki ta tafi da kai kana mujamala akan addininka baka sallah dan kar a ce kana sallah baka karatun alqur'ani dan kar a ce kana karatun alqur'ani kana cin hanci da rashawa dan kar a ce kai mai addini ne ka ɓoye kanka kana jin kunya saboda abin da zaka sa a bakin salati ka shiga uku in ka mutu akan wannan halin mai sunanka wannan mala'iku za su zo daukar ranka wan nazi'ati gharqa Allah ka samu cika da imani ubangiji ta'ala yana cewa lalle waɗanda suka yi imani lalle waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah sannan suka tsaya akan haka suka dage to babu tsoro tattare da su bayan mutuwa kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ya ce waɗannan su ne ‘yan aljanna, Allah ka sanya mu cikinsu, wula'ika ashabul janna, waɗannan su ne ‘yan aljanna, khalidi na fiha za su dawwama cikin gidan aljanna su shiga ciki su dawwama Allah ka samu ne, jaza an bi makanu ya amalon, Ubangiji ta Allah ya ce sakamako ne na aikinsu, Allah ka sanya mu cikin masu aiki na ƙwarai, Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki, Allah ka sanya mu cikin masu tsayuwa da ƙafafunmu akan yi maka ɗa'a da yi maka biyayya. Allah ka ba mu ikon gujewa abin da ba ka so, Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya, Allah ka ba mu ikon riko da sunar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, Allah ka mana arzikin tsayawa akan ibada har mutuwa, Allah ka ba mu arzikin tuba daga zunubanmu kafin mutuwa, Allah ka sanya mu cikin yafaffun wajenka, ka gafarta mana ka sanya mu cikin salihan bayi. Ala ibadallah wa sallu wa sallimu ala al-habib al-mustafa Muhammad ibn Abdullah kama amarakum amarakum Allah ta'ala bidhalik إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وإنهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك ضائعين واجعلنا لك مخبتين أواهين منيبين أيها الناس قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله